الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم كاف هي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا وأن حرفا guda biyar kamar yadda muka shiga cikin maganar su jiya lokacin da muke wannan karatu Allah alim muradi bi zalika shine fassaran su wanda yake cikakke na kowa da kowa shi Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa malamai sun sha yin magana a kansu wanda suke da ra'ayin su yi magana din don tun zamanin sahabbai saboda fassarar aya wa ma ya lamu ta fi ayatun mukamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم idan mutum bai yi wakafi ba to malamai za su yi magana a ciki in kuma mutum ya ce malam tawilahu illa Allah warasikhun yazo mubtada to shikenan kace Allah alim muradi bi zalika shikenan ba sauran magana to amma an samu tun daga sahabbai Abdullah ibn Abbas yana magana akan su wadan suna yin magana akan su amma mazhar ummul mu'minin Aisha ba a magana akan su zikin rahamati rabbika abdahu zakariya ambaton tausayin da Allah Ubangijinka ya ji na bawansa abdahu zakariya bawansa zakariya Allah ya ji tausayin bawansa zakariya ya yi masa rahama to wannan kuma za a nuna mana maganan addu'a kenan annabawa suna yin addu'a a cikin surar da muka fito an nuna almalu wal banuna zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا ashe cikin banuna din ma ana neman ƴaƴa don su zama a cikin albaqiyatu salihatu saboda hadisin da ya nuna in ka bar ɗanka nagari yana maka addu'a bayan ka mutu kuma abubuwan da ka koya masa na addini duka in yayi za a ba shi ladan sa kai ma a sa maka ladan koyarwa su in ƴaƴa sun yi kyau su ma suna da cikin albaqiyatu salihatu ga dai annabin Allah yana roƙon Allah yana mai cewa Allah ya ba shi da Allah ya ba shi da kamar yadda annabi Ibrahim haka shi ma yana ce rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin kuma har yanzu kada manta daga jin rahama rahmati rabbika din nan wannan sura tun daga suratul kafi abin da ya koro ya kawo wannan sura ka dinga jin kalimar rahama din nan hada rahmatun min rabbi rahmatan min rabbi ruhuma da sauran saboda in za a kira Allah ko sai a kira shi da sunan ar-rahmanu kamar yadda ake muke faɗi kullum dai Allah ya sa sunaye guda biyar cikin Fatiha to su ne suke tafiyar da dukkan gaba ɗayan sha'anin halitta a cikin dukkan sha'anoni na sunayen sai sun koma cikin waɗannan sunaye sannan su koma kan alif lallan hakuri sannan su samu isa kan zati to su biyar ɗin nan a cikin fatiha su ne allahu da rabbu da rahmanu da rahimu da maliku mun yi magana su kwanan baya allahu yana nuna tauhidi rabbu yana nuna sallah rahmanu yana nuna azumi zakka rahmanu yana nuna zakka don ita take gama ko ina da ko ina rahimu yana nuna azumi maliku yana nuna aikin haji to su aka raba fatihan nan ita ta ɗauki aikin tun daga tun daga bakara har ali imrana har abin da ya zo surar suratul suratul an'ami wato kashi na ɗaya kenan da cikin kashi hudu na alqur'ani to daga nan kuma sai a kawo ta alhamdu din sai a kawo alhamdu to duk nan in ka dinga jin Allahu Allahu Allahu tun daga fatihar har bakaran ka dinga jin Allahu Allahu Allahu wajen su Allah ya kira kansa wajen sau da sunan Allahu ya kai wajen sau dubu biyu da ɗari biyar da wani abu amma yawancinsu da yawa duka sun fi zamowa a cikin bakara da ali imrana da nisa da har zuwa lan'adin anan suke da yawa to daga nan in an zo shi wannan suna Allahu shine lafzul jalala wanda yake shine yake isa alami akan zati kowane suna sai ya hada da shi ko da suna ismul ala ismul azam ne sai an hada da Allahu ismul lahil azam sannan isa akan zati shine alami to shine suna mai samar da abin da babu mai samar da abin da babu aikinsa shi kuma daga shi sai rabbu shine za a samu cikin alhamdulan ani za ka ce rabbi rabbi wa rabbu kulli shay rabbu kulli shay rabbu ya fi yawa anan kuma daga nan zuwa har zuwa suratul kafi za ka samu sunan rabbu rabbu rabbu rabbu rabbu ya yawa har suratul kafi shi kuma sunan rabbu da shi ne ake renon abin da aka samar za a samar da abu mai rauni kamar ruwan maniyi ana renonsa har ya zama gudan jini ya zama nama har ya zama dan adam har ya zama dan adam mai mai kera sokta mai mai tuka jirgin sama wato suna ne na reno wanda zai girmama abin da aka samar shi kuma rahamanu to daga nan yan shiga alhamdu kafi an dinga ambaton Allah da sunansa ar-rahmanu kenan ar-rahmanu kenan rahmatun rahmatun rahama shi wannan suna shi kuma sadarwa da sa da da da hada isar da ni'ima zuwa ga abin da aka samar din kullum wato ni'ima tana tare da wannan abin da aka samar din anan ake samun zakka ana ake samun harkar ciniki ana ake samun harkar saye da sayarwa ana ake samun harkan harkan daura aure da sauran duk abubuwa da masu haɗi shi yasa aka aka shigar da sunan ɗariƙu da yake wasa'il ne a cikin wannan sura domin shi ma haɗa abin da baya haɗe ne a ɗauko wannan haɗa da wannan kamar yadda ake haɗa aure kamar yadda ake haɗa ciniki kamar yadda rahamaniya kenan mai haɗa abubuwa dan tausaya to an dinga kiran Allah da sunan Ar-Rahmanun nan kenan daga nan har mu je suratul Saba'i shi ya fi yawa daga an je suratu saba'i kuma sai a shiga rahimu rahimu shi ma rahimu shi kuma shi ke haɗa sada zumunta na aihuwa da sauran abubuwa masu kama da wannan daga nan kuma sai mu je suratu fadiri sai mu tada maliku nan ku a dinga kiran Allah da maliku kenan maliku da yawa har zuwa malikin nasi ilahin nasi to shi ko malik wato suna ne mai nuna ƙarfi wato shi na ake yin maganan mulki a wurin to abinda za mu karanta kenan yanzu muna cikin maganar rahmanu ne inda Allah ke wa kansa kiran kirari da ar-rahmanu zikr rahmati rabbika abdahu zakariya
إذ نادى ربه نداء خفيا
إذ نادى ربه نداء خفيا muna gaya maka labarin tausayin da Allah Ubangijinka ya ji na Zakariya lokacin da ya girma ya tsufa ya kai mai shekara ɗari da ashirin bai aihu ba matarsa shekaran ta tis'in da takwas ba su aihu ba to sai ya zama yana roƙon Allah Allah ya ba shi aihuwa ina dai rabbahu nida'an ya kira shi wani irin kira kafiyan a ɓoye domin in ya bayyana a cikin jama'a ce Allah ka bani aihuwa Allah ka bani ɗana da shekara ɗaya sai mutane su gan shi kamar ba shi da hankali to amma in a ɓoye ne ya san Allah yana da iko zai yi masa in ya ga dama saboda haka aka ce ya kira shi a ɓoye nida'an wani irin kira na addu'a din khafiyan a ɓoye a roƙon Allah Allah ya ba shi da.
Qala rabbi inni wa ana al-azmu minni wa ishta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya.
Qala rabbi inni wa ana al-azmu minni wa ishta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya. abin da yake faɗi cikin addu'a ɓoyayyar daga shi sai Allah a ɓoye na roƙon Allah yana ce rabbi inni wa hanal azmu minni kana ganin dai kafi kowa sanin yadda nake ga kashi yayi rauni jiki yayi rauni wasta ala ra'si shayban ga kai ya cika da furfura kashi ba ƙarfi kai yayi furfura tsufa dai ya kama ni walam akun bi du'aika rabbi shaqiyan ni ko na saba kullun na roƙe ka ba za ka bar ni in koma haka banza ba kana bani kana mai da ni sa'idan ina samun abin da na roƙa a wurinka saboda ka sabar min da haka Allah ina roƙonka ka bani da وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا ya Ubangiji abin da yasa nake roƙonka ka bani ɗa nagari ina ganin ‘ya'yan dangi sun ɗauki wata hanya daban ba irin hanyar da muka gada hanyar annabawa ba don yana daga cikin jikokin annabi Dawud daga cikin bani Isra'ila saboda haka idan ban samu ɗa wanda zai gaje ni ya gaji annabcin nan namu ba in dai waɗannan da nake gani magadan nan in dai su ne za su gaje mu to al'amarin gidanmu zai lalace ba za mu samu wanda za su gina mana wannan hanya ta kirki ba saboda haka ni ji tsoron in mutu in bar waɗannan mutane ƴaƴan dangi wanda nake ganin halin su halin banza ɗin nan su ne za su gaji sha'ani na to sha'ani ya lalace kenan daga yanzu ina ganin ba mutanen kirki bane saboda haka nake roƙonka ka bani ɗa na kirki wanda zai bi hanya irin tamu ta annabawa iyaye da kakanu inni wa hanal azminni wasta'ala rafi shayban wa lam akun bidaika rabbi shaqiyan wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati aqiran gashi kuma tare da ni na tsufa matata ma bakarara ce ba ta aihuwa amma duk na san dai ba abin da ya gagare ka Allah na tsufa amma matata ita ma bakarara ce amma duk da haka dai ba abin da ya gagare ka Allah wa kanat imra'ati aqiran fa habli kabani min ladunka waliyan ka bani wato magaji min ladunka daga gare ka يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا ina son magajin nan ya gaje ni ya gaji annabta ta kuma ya gaji irin abin da muka gada din nan iyaye da kakanu na asbat na dangin yaqub wato su sun gaji annabta ne daga annabi Ibrahim, annabi Ismail, annabi Ishaq wanda shine kakansu, annabi Ismail kuma kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka yawanci in za a kawo kirarin annabawan in an faɗi annabi Ibrahim sai a faɗi Yaqubu a faɗi jikan a faɗi Ishaq a faɗi jikansu. Shi ko Ismail sai a keɓe masa fasilas daban a ambace shi daban. kamar shi daban ne a cikin su don zumunsa kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan zaka ji an ambace su an ambace su sai an gama can sai a ce wazkur fil kitabi isma'il ai masa fasali nasa daban yarisuni wa yarisu min ali yaquba ina son Allah ka bani dan nan ya zama dan kirki annabin Allah wanda zai gaji annabta ta wa yarisu min ali yaquba ya gaji irin abin nan da muka gada daga cikin dangin annabi yaqub dan ishaq dan ibrahim waj'alhu rabbi radiyan in ka bani dan nan ya zama ɗa nagari na kirki yardadde a wurinka kuma ya gaji annabta ta a nan malamai sun ce ya roƙi Allah Allah ya ba shi ɗa Allah ya yarda ya ba shi ɗan ya ce kuma ya gaji annabcinsa eh ya gaji annabcin tun ma shi yana da shekara uku kamar yadda zai zo gaba ne Allah ya ba shi ilimin attaura to amma akwai khilafan shin tare aka kashe su yahuda su kashe tare ko ko ya saura bayan zakariya ya rayu to magana mafi karfi dai ya rayu bayan baban nasa zakariya din shi annabi haya yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyan ya ubangiji na kamai da shi yardadde يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا sai Allah ya ji roƙonsa ya amsa masa kamar yadda ya zo a cikin bayani wanda ya fi wannan yalwa da ya zo a cikin suratu Ali Imrana lokacin da ya kai wa Maryam abinci in ya kai mata abinci a masallaci inda take ibada sai ya same ta da abincin da ba a kan lokacinsa ba inda rani ne sai ya same ta da abinci irin na damana ko na kaka inda damana ne sai ya same ta abinci irin na rani ba irin na wannan lokaci ba in ya tambaye ta ina ka samu wannan an ne laki haza qalu min indillah inna la yazqu min shabi ghayri hisab ace a'a ashe Allah tunda Allah yana kawo abincin rani cikin damana yana kawo abincin damana cikin rani ashe Allah zai ba mutum aihuwa ko da ya tsufa akan ba kan lokaci ba to daga wannan ne hunalika da a zakariya wa rabbahu qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a فنادته الملائكة وهو قائم يسلي في الميراب أن الله يبشرك بياي مصدقا بكلمة من الله وسيدا وعسورا ونبيا من الصالحين أكا مسأل بشر Allah ya tuwo mala'iku suka same shi a masallaci yana sallah suka gaya masa wannan albishir na kaji yadda aka kawo sigar maganar da yace yarisuni wa yarisuni min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya sai aka ce masa mala'iku kenan suka ce masa ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ya zakariya inna mu in ji Allah a bakin mala'ikunsa kamar yadda wancan aya ta fassara wannan wurin isqalatil mala'ikatu nubashshiruka muna maka albishir bi gulamin da wani da namiji ismuhu yahaye Allah ya riga ma ya sa masa suna sunansa yahaya sunan ɗan naka yahaya tun ba aishe shi ba na gaya maka na baka ɗa namiji kuma na riga na sa masa suna yahaya ismu yahaye lam naj'al lahu min qablu samiya wanda ba mu taɓa masa tukwara kamun shi ba wani wanda aka ambace shi da sunan yahaya ko kuma babu wani mai kama da wannan mutum wanda ubansa shekara ɗari da ashirin uwarsa shekara tamanin da takwas ba taɓa yi ba sai akan annabi ibrahim da sarra a lokacin da suka aishi ishaq ishaq kanin annabi isma'il lam na min qabla saniya قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال رب أني يكون لي غلام وكانت امرأتي آخرا وقد بلغت من الكبر أتيا da ya ji wannan albishir sai murna ta cika a zuciyarsa sai ya yi abun irin na kakansa annabi ibrahim annabi ibrahim ya ce rabbi arini kaifa tuhil mauti allah ka nuna mini yadda kake raya matattu mana sai allah ya ce a awalam tumin baka yadda ina raya matattun bane kala bale walakin liyalma inna qalbi na sani na yarda amma ina son gani da ido na hankali na kwanta to Allah ne ya gaya masa ya bashi dafa dan namiji ne sunansa Yahaya sai ce Allah ta yaya zan samu da gani da tsufa tsofe tsofe anne ya kun lin gulamun wa qad balagani al-kibar wa imraati aqir a tsufa ya kama ni matata bakarara ce ta yaya zan samu da wa imraati aqir ubangiji sai ya gaya masa da ya gaya masa za a baka ɗa mai sunan yahaya lam naj'al min qawli samiya qala rabbi anni yakuni ghulamun wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu min kibari utiya ta yaya zan samu ɗa wannan irin abun mamaki abun murna abun mamaki wa kanat imraati aqiran ga dai matata tun lokacin ƙuruciya ma ba taɓa haihuwa ba balle fa yanzu wa qad balagtu min kibari utiyan ni ko ta wajen tsufa wato na tsufa tukuf tukuf shine kaiwa matukan tsufa shine utiyan قال كذلك قال ربك هو علي حين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال كذلك قال ربك هو علي حين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا sai aka ce masa kala kazalika kamar yadda yadda kake din nan kana tsoho tukuf tukuf din dai matarka tana bakarara tsohuwar dai haka nan za a yi za a ba ku da qala rabbuka ubangijinka yana gaya maka hu alayya hayyinun wani abu ne mai sauki a wuri na inji Allah Allah in ya so yin abu kun fa yakuna kawai sai yayi ai an yi adam ba uwar ba uba ma balle a duba ko tsofi ne ko sababbi ne balle balle kai bakar karatu kamin kaulin ta kushiya ai na halitta kama lokacin da kai ba komi bane na kawo ka ka zama komi domin kowane mutum in za a haife shi in an ɗauko buluwa da gidan surkinsa an kawo masa yana saurayi lokacin da suke shiga ɗaki su bi daga shi saurayin sai budurwar ina ƴaƴansu suke babu su lam yakunu shay'an ba san komai babu su Allah ne kadai ya san akwai su ko babu su ƙwayoyin ƴaƴan suna wurin Allah kuma abubuwan da wannan iyayen za su ci ya gina musu ya ba su maniyyi wanda za a gina jiki da shi shi kuma yana nan daban sai lokaci ya ce a kawo shi wa karkarar suka na halitta ka min kalu tuntuni walam taku shay'an lokacin kai baka zama komi ba ma balle an samu dan masomi ga tsoho ga tsohuwa a ba su karfi har su samu aihuwa din wa aslana lahu zawja Allah ya ce sai na gyara matar na mai da ita daidai da yadda za ta dauki ciki قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا yace Allah na ji daɗi na gode na gode in lokacin yayi a nuna mini wani abun da zan gane cewa matata ta samu juna saboda in daɗa murna in daɗa godiya wata alama da zan gane matata ta samu juna ij'al li ayatan kai mini wata alama da zan gane matata ta samu ciki qala ij'al li aya qala ayatuka yace zan sa maka alama Allah tukallima an-nasa salasa layalin sawiya wani lokaci zai zo za ka yi kwana uku baka iya magana da kowa ba ko baka ciwon baki baka ciwon harshe kai ba daidai ba amma ba za ka iya magana da kowa ba sai dai sallah sai zikiri sai karatun attaura amma magana kan ba za ka yi ba kwana uku in kaga ka tashi za ka yi magana abun bai yiwu ba har kwana uku to matarka ta samu ciki kenan ثلاث ليالي سوية فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج على قومه من المهراب فأوحي إليهم أن سبهوا بكرة وأس- وعشيا كما كان سورة ال- سورة آل عمران دعكت ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبي بالأشي والإبكار wato in lokaci yayi ba za ka iya magana ba kwana uku duk abin da zaka sai dai ka nuna da hannu ka nuna in a zauna ne kai haka in a tafi ne kai haka in a zo ne kai haka amma ba za ka iya magana ba kuma lafiya kala amma ko za ka dinga yin zikiri za ka dinga karatun a taura amma magana da mutane ba za ka yi ba wazkur rabbaka kaseeran za ka dinga ambaton ubangijinka da yawa wa sabibil ashi wal keri za ka kuma yi ta zikiri safe da yamma banda zikiri na kullun kullun din nan kuna ji dai ana mana magana zikiri dai zikiri din nan zikiri shine ruhin musulunci gaba ke da saboda haka shedan ke tsayawa akan akan kan hanyar zikiri saboda ya fashi ya raba mutane da zikirin Allah واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي البكير آه ثلاث ليال سوية آه فخرج على قومه من المهراب فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا وترانا كاسن شيني ليما sai ya fito ta inda liman yake fitowa din nan akan mutane sai ya ga mutane sahu sahu akan za a yi sallah sai ya nuna musu a tashi a yi sallah sai ya nuna musu a tashi a dinga sallah a tashi a yi sallah wadanda suka ce ko rubutawa yayi ne da a ƙasa aka karanta ko ko isharar da yayi aka gane don ramzan aka ce ishara wazkur rabba فخرج على قوم مهرابي فأوهي إليهم سينونا مسو به بكرة وعشية كدنغ صلى تافد يما يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم سبيا to daga nan ubangiji ya ci gaba da gaya mana dai gashi an samu an rushe sababin ƙuruciya don samun aihuwa an rushe wannan sababin kamar tunda muna karatun abubuwan mamaki ne tun daga farkon suratul kafi har kawo nan har yanzu abubuwan mamaki ba su kare ba yadda su nasar am su qurayshawa suka tambayi yahudawa wannan mutum namu da yake cewa shi annabi ne ku ne malamai ku ka san gaskiyar al'amari yaya abin yake ne suka ba da abin tambaya in ya ba da amsa wa'annan abubuwa guda uku to annabi ne kuma ya ba da amsoshin abubuwa guda uku da na ruhin da na ashabul kafin da na zulkarnain duka ya bada amsar su to me ya saura inda dai gaskiya ne ana so a gane ne in an gane za a gane to gashi an gane an gane ba a gane ba to yanzu Allah zai ci gaba da yin bayanin abubuwa ma na mamaki wanda suke irin waɗancan don dai a gane annabi Muhammadu din nan annabin Allah ne yana ba da labarai iri iri na ban mamaki wanda suke tabbatattu magana daga Allah to inda inda imani wani abu ne in mutum ya ga abin mamaki kurum zai dai imani da in annabi ya yi magana da kowa sai ya musulunta amma imani wani abu ne wanda Allah yake bai mutane in ya baka ka samu in bai baka ba za ka samu ba fa karja ala qaumi min mirabi fa awya ilayhi musa ya nuna musu an sabbi bukratan wa asiya ya ya ya khudhil kitaba bi quwwa wa atina al hukma sabiya sai an aka samu shi dan nasa ya haya kamar yadda aka karanta cikin suratul suratu suratu ali imran din dai to yaro ya girma tun daga shekara uku sai ya zama yana karatun attaura tun yana da shekara uku yana karatun attaura Allah ya bashi labarin na riga na bashi annabci tun yana karami kamar yadda zai zo nan gaba wanda za a haife shi da uwa babu uba shi kuma ran da aka haife shi rannan zai yi magana ya ce shi bawan Allah ne Allah ya bashi littafi ya bashi annabci ya mai da shi mai albarka to ran da aka haife shi shi wannan sai da ya kai shekara uku ya so makaratun attaura aka ce an bashi annabci an ajiye masa kamun lokaci wa atana lakum sabiya وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وهنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وآتيناه الحكم سبيا وآتيناه هنانا sai muka ba shi tausayi da san Allah da san iyayensa da tausaya wa iyayensa min laduna da gare mu inji Allah muka ba shi tausayi wa zakatan muka ba shi tsarkaka ya samu kyawawan halaye kamar yadda baban nasa ya roƙa haka aka ba shi wato rabiyan din yardadde mai kyawawan halaye tsarkakku hananan min ladna zaka wa kana taqiyan mutum ne mai tsoron Allah kamar yadda aka masa kirari a cikin suratu ali ali imran in dai نبشرك ثلاثة أيام من رمزة واذكر ربك كثيرا وسبح بالأشياء الكثير وإذ قالت الملائكة يا إن الله يبشرك بكلمة إن الله يبشرك بها مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين كم أكا أكا وأنا بياني وسجن سأكا باشي النبي شي النبي آياتنا كلامي wa atina sai muka bashi al-hukma annabti sabiyan yana yaro wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyan muka mai da shi mai tsoron Allah in ji Allah وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا barran bi walidaihi wa lam yakun jabbaran asiya muka mai da shi mai tsoron Allah ko mai biyayya wa iyayensa guda biyu wato ba lam yakun jabbaran bai zama wani mutakabbiri mai girman kai asiyan wanda yake mai sabo ba mai sabon Allah ko mai sabon iyayensa ba a'a saboda haka ne ubangiji yana kiran mu kenan wato mu ji tsaya, mu ba da farillansa kuma iyayenmu mu kyauta musu kamar yadda yake faɗa mana kullum wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana idan mutum ya zama mai ibada mai tsoron Allah amma mai cutan iyayensa to in dai ba su yaye masa ba zai shiga aljanna amma ba yau ba sai ya je wuta don aljanna ta ta gamin ummahat ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana hawan mimbarinsa da yi matakala ɗaya sai ce amin ya sake hawan matakala ya ce amin ya sake hawan matakala ya ce amin sahabbai suka ce mun ji kace amin ya rasulullahi yaya yace na farko jibrilu ne yazo yace mini duk mutumin da aka ambaci sunana ya ji bai bin salati ba sallallahu alaihi wa sallam bai faɗi sallallahu alaihi wa sallam ba rashin yi mini salati din nan domin ya zo ya fi kowa rowa a wani hadisi wanda bai wa annabi salati ya fi kowa rowa afkalun nasi man zikirtu inda kula min salli alayya yace to in wannan abu ya da wuta ne wani mutum ko watan ya ya sami aikata komi na aikin alheri ba har watan ya fita saboda wannan sai a kai shi wuta a wutan ma a kai shi da nisa sai na ce amin saboda haka wannan ana jawo hankalin mu kenan mu kula da Allah ubangijin mu mu ji tsoron sa mu ba da farillai ko mu kyauta wa kowa ma balle iyayen mu mu kyauta wa iyayen mu ko wannan wata na ramadana a dinga yin salatin annabi a dinga yin istighfari a dinga karatun qur'ani a dinga yin sadaka a wurin wanda yake da abu saboda haka ne ake jawo hankalin mu anan وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا bai zama wani mutum mutakabbiri mai girman kai asiyan mai sabo ba abin da yasa aka aka hada asiyan jabbaran asiyan don akwai wani wuri annabi yana cewa takabbar ma al mutakabbirina fa inna takabbura ma al mutakabbirina sadaqa in kaga mutane masu girman kai kana mumini kai ma kai musu kai in kai musu girman kai kai sadaka saboda walillahi al izzatu wa li rasulihi al mu'minin daga girman Allah sai girman manzon Allah sai girman muminai saboda haka ne mutum ba zai wulakantar da kansa ya kaskasar da kansa ba a ya nuna shi musulmi ne shi ba abun banza bane amma ba girman kai zai nuna ba na wanda yake haɗe da da sabo
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا في النبي هيا bayan mun baka wannan labari duka wa sayyidan wa suran wa nabiyyan min as-salihin wannan kirari duk da aka yi masa taqiyan barran bi walidayhi dinnan duk da aka faɗa bayan nan ma ga wani labari nan wa salamun alaihi gaisuwa ta ta tabbata ga annabi haya kamar yadda yake ce salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala ali yasin wa salamun ala al-mursalin to gaisuwa ta ta tabbata ga annabi yaya kamar yadda yake faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam salamun qawlan min rabbir rahim gaisuwa ta ta tabbata ga annabi yaya ya wulida tun ran da aka aife shi ina gaishe shi ina faɗin zaman lafiya tabbata gare shi ya wulida wa yawma yamutu haka ran da zai mutu gaisuwa ta ta tabbata gare shi zai mutu lafiya lau wa yawma ashayyan haka ran da za a tashe shi ran tashin kiyama shi ma zai tashi lafiya lau waɗannan lokacin guda uku sune suka fi tsanani a wurin ɗan adam in dan adam ya zo duniya ya zo inda bai taba zuwa ba wato yana ganin kamar ya rabu da Allah kenan shekara dubbai dubbai dubbai da aka yi nan tun alamu zarri yana wurin Allah bai shigo duniya ba sai yau sai ya ga yau da ya shigo wahala sai ya fashe da kuka sai ya ta kuka ya ta kuka ya ta kuka to rannan ranan gamuwarsa da wahala ta farko kenan ran da zai mutu rannan ma ranan hadari ne to rannan ne za a ta kokowa da shedan zai samu mutu da imani ne ko shedan zai bar da shi sai ya samu nasara Allah ba mu sa'a mu mutu da imanin mu haka kuma ran tashin kiyama rana ce mutum zai ga abin da bai taba gani ba na ban tsoro shi ma ranar tsoro ne to Allah ya ce ya ya lamunce wa annabi haya wannan ranaku guda uku duka ranar aihuwarsa da ranar mutuwarsa da ranar tashin kiyama amma shi an ce wa salamun amma annabi Isa aka ce wassalamu da ma'arifa dalili shi annabi haya an ce an ba shi wani zaman wani irin zaman lafiya wani irin zaman lafiya na kira kenan domin yahuda sun samu daman kashe shi saboda aka ce salamun amma shi annabi isa sun yi sun yi suka yi ba samu ba saboda aka ce wassalamu duk da baki ɗayan zaman lafiya ya tabbata ga isa shi kuma za a samu daman kashe shi ba wassalamu kenan shi ko wa salamun an samu wani zaman lafiya na tsakaninsa da Allah tsakaninsa da da lahira komai lafiya lau amma tsakaninsa da yahudawa sun samu dama sun kashe shi shi yasa aka ce salamun na kira wani zaman lafiya kenan amma isa dukkan zaman lafiya ba irin sharin da yahudu ba su yi masa ba na su halakar da shi ba su samu nasara ba akan annabi isa alaihi salamu har shekararsa talatin da uku Allah ya ɗauke shi lafiya lau ya je ajiye shi a sama inda annabi ya same shi a sama ta biyu sallallahu alaihi wasallama yau mai wuri yau mai mutu wa yau mai asahayya واذكر في الكتاب مريم إذا إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا idan su yahudu da nasara suna koyawa mushrikai ta'annuti a zo ai maka ta'annuti a duba wai a gane to ai sun yadda dai annabi ibra annabi yahaya da annabi zakariya mutanen su ne su ne suka kashe su sun san kuma annabawan ne suka kashe su su ba annabawan bane amma suka kashe su sun san maryam baiwa Allah ce saliha su yahudu sun san ɗanta babban bawan Allah ne daga cikin manyan manzanni su kuma me yasa suka ƙi su suna jiban Maryam ɗin da mummunan magana suna jiban Annabi Isa da mummunan magana su Yahudu ai da gaskiya suke nema falma tafsiruna an biya la min qablu in kuntum mu'minin ai da gaskiya suke nema da wannan ta'annutin da suka koya waɗannan mushrikai ai da sun ba su kashe Zakariya ba da ba su kashe Yahaya ba da ba su karyata Annabi Isa ba da ba su jefi ma'aikiyarsa da mummunan magana ba واذكر يا رسول الله كأنبتا مريم ككاو قصة مريم كجاية والدنيا قصة تنا نم في الكتاب تكون للتاجم دي كرنتاوا الدنيا قصة مريم وانا تزوى تكون للتاجم من قصة القرآن كنا واذكر في الكتاب مريم إذ انت بدل من آلها مكان شرقية لوكا تندا مسمى لوكا تندا ta tafi nesa da mutanenta ta yi gabar wato gabar da masallacin da take bautan Allah ta je ta ƙuya a wurin tana wanka
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فاتخذ من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا سيتي سيتي shinge tsakaninta da mutanenta yadda mutanenta ba za su ganta ba tana wanka fattaka min duni hijaban fa arsalna ilaiha ruhana فتمثل لها بشرا سويا نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين ان انت روح روح الروح الامين كان نفي جبريل كينان ان با وني سياقي ne ya mai da maganar wani wuri ba fa arsalna sai muka aiki ruhana mala'ika jibril amintacce yardadde zuwa gare ta fa arsalna dai ha ruhana fatamassal laha a wurin wankan fatamassala sai ya bayyana mata basharan sawiya misalin dan adam kyakkyawa sai ta ga mutum kyakkyawa ta riga ta ɓuya ta yi shinge tana tana wanka sai ga mutum kyakkyawa ya shigo mata فتمثل لها بشرا سويا قالت قالت قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا da ta gani shi ta ga mutumin sai ta ce a uzu bin rahamani minka kai mun ce dai muna cikin maganin ar-rahman ne daga nan kam har zuwa suratu da rahman ake yawan kiran Allah anan a'udhu bir rahman minka a'udhu billahi da kai kai wannan mutum wanda na zo na tuɓe kaya na zan yi wanka kenan sai in ganka a kaina a'udhu bir rahman minka in kunta taqiyan in dai kai mai jin tsoron Allah ne to ina neman tsarin Allah da Allah shiga tsakanin mu da kai in kai wani abu kake nufi mai muni in kai mai jin tsoron Allah ne na hada ka da Allah قال إنما أنا رسول ربك بك قال إنما أنا رسول ربك لهب لك غلاما زكيا قال إنما أنا رسول ربك لهب لك غلاما زكيا sai ya ce mata ba irin abin da kike tsammani ba ne ni ba mutum ba ne balle ki zaci ko ni mutum ne mai mummunan aiki ko kaɗan ni ba mutum ne ba ni mala'ika ne Allah ne ya aiko ni in kawo miki wani ɗa tsarkakakke mai kyau zakiyan wato tsarkakakke wato maganan dauda duka yana nesa da annabi isa kenan yana nesa da, da, da maryam kenan قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قالت لي يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قالت سيت أمسى تتي أن لي يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا ni ba miji ba ni ba wasa da maza ba ta wace hanya zan samu ɗa kaga wannan ma ilhama ne tun tana karama fa aka yi ta masallaci aka ajiye ina ta san abin da yake faruwa tsakanin mata da maza shine yake kawo aihuwa bar sani ba can ta rayu a masallaci ta rayu ita kadai ta ce ta yaya zan samu ɗa ni ba miji ba ni ba aikin banza ni ba batanya ni ba karuwa ba ba na aikin banza ni ba miji ba ta ina zan samu ɗa قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ونسأله آية للناس ورحمة منا أمرا مقضيا sai jibril ya gaya mata haka ɗin dai ba ki da miji baya ka aikin banza amma Allah ya aiko ni in kawo miki ɗa haka kazalik qala rabbuki huwa alayya hayyin ubangijinki ya ce a gaya miki ai aihuwa ba tare da miji ba wani abu ne mai sauki a wurin Allah inna masala isa inda Allah ka masala adam khalaqa min turabin thumma qala kun ai annabi adam ba uwar ba uban ma kasa aka tara aka kwaba da ruwa aka ce ya zama mutum sai ya zama mutum balle ya ce ki ki samu da wani abu ne mai sauki a wurin Allah qala kazalika qala rabbuka alayya hayyin wa nas'alu ayatan lin-nasi don mu mai da wannan abu ya zama aya a wurin mutane su san Allah mai iko ne wato mace ko da miji za ta aihu ko ba miji in Allah ya ga dama za ta aihu ko da yake bai taba yi ba sai sau daya sai Allah ba sau ɗaya kawai ya taba yin mace ta aihu ba miji sau ɗaya kawai ya taɓa yin cewa a samu ɗa ya fito wurin namiji ba mace shine hawwa'u da ta fito daga cikin adam ba mace amma sauran duka tun da ya adam ba uwa ba uba ya yi hawwa'u ba uwa ya yi isa ba uba to ya nuna ikonsa kenan akan mu kuma da uwa muna da uba to abu ne mai sauki a wurin Allah ba ki da aure ba ki aikin banza kuma in ya ga dama ya baki da ya riga ma ya baki don ya zama ayatan linnasi wa rahmatan kar amince muna cikin magana rahman da rahama dai wa rahmatan minna ya zama tausayi daga gare mu wa kana amran maqdiya wannan lamari an riga ba an hukunta an gama ba maka an riga an gama kin yi da an gama فحملته فانتبذت به مكانا قصيا abin da ya samu maryam na tashin hankali a cikin wannan abu tarasa inda za ta sa kanta tarasa inda za ta sa kanta ba miji ba aikin banza tana zaune a masallaci tana ibada amma ga ciki za a aihu ba don Allah yana ba ta haƙuri a harshen mala'iku ba da ta kashe kanta amma Allah yana ba ta haƙuri a harshen mala'iku karki karki bakin ciki la ta la ta hazani la ta hazani wa qarri ainan ki murna ma ai abun murna ne ba abun bakin ciki bane ba da ga ta kashe kanta tana kuka ta ziyare ta yutu qabla haza ina ma da na mutu kamun wannan irin lokaci irin tashin hankalin da ya same ta irin tashin hankalin da ya samu uwar mu ummul mu'mina Aisha munafikai suka jefe ta da hadisul iski an yi tafiya manzo Allah ya tafiya sallallahu alaihi wasallama wurin yaƙi tare da ita ita ummu Aisha to ga ka'ida akwai masu tsayawa su duba ko an manta kaya ko yaya ne to ta je akwai abin da ake ajiye mata cikin darbuka tana zo ta shiga ciki in ta shiga ciki sai a daga abin kaman kaman makani sai a dauka a dora kaman dan daki hakan nan sai a dauka a dora kan raƙumi to shi kenan su masu daukan wannan kaya su dora kan raƙumi suna tsammanin ta riga ta shiga sun dauka sun dora kan raƙumi ita ko ta je kama ruwa wani waje su sun tafi kamun ta dawo ba kowa an riga an tafi su suna tsammanin da suka daga wannan kayan da rumfar da take ciki da darbuka in tana ciki ne suka tafi abin su ita ko ta dawo ta ga ba kowa sai ta kwanta da to ni ne ban san inda suka tafi ba ai sun san inda suka bar ni in sun nema ba same ni ai za su dawo inda suka bar ni sai ta kwanta ta tabbacin da wuri sai irin masu duban bayan an tafi ina safranu sai ya hango baki bakin abu sai ya zo kusa da ya zo kusa da baki bakin abu na mutum sai ya ji kamshin turaren manzon Allah ita kuma sai ta ji motsin sa sai ta daga ido da ta daga ido ta daga ido shi ko ya riga ya san da tun ba saukar da hijabi ba a lokacin ma saukar da hijabi duk bai shi watanni ba domin an saukar da hijabin ko cikin watan bai wuce dai watan ko safar ba rabiul awwal rabiul akhir juma'a juma'a da saniya rajab sha'ban ne wani abin ya faru to sai ya gane ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hankalin sai ya tashi sai ya saukar da raƙuminsa sai ya kira ta zo ta hau ta zo ta hau sai ta zo ta hau shi kenan sai ya ja raƙumi yana tafiya aka je aka sauka masauki rana ta yi ba a ganta ba aka aka rasa yadda za a yi shi kenan a garin wannan lokacin kuma an je ɗiban ruwa sai samarin samarin samari sai suka yi faɗa mutumin muhajiri da lansar ana dukan juna aka kawo magana wajen manzon Allah wannan yace yaran lansar wannan yace larin muhajirin aka kawo magana aka tada hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ga mai raƙumi ya zo da raƙumi sai ga ta a ciki Abdullahi Ubay yace mhm da gangan aka yi dama ai saurayin ta ne da gangan ne dama saurayin ta ne uzu billahi sai aka zai raba wannan magana a uzu billahi to shi abun ya tada hankali aka rasa yadda za a gyara kwana da kwanaki masu yawa manzo Allah yana amfani da shari'a sai abin da Allah yake ya kira wannan ya tambaye shi yaya kasa me ka sani labarin ka sai ni ba abin da sani sai alheri a tambayi maza a tambayi mata kowa dai ya faɗi albarkacin bakin sa sai ran da Allah ya saukar da ayoyi aka kutar da ita to wannan tashin hankalin da ya same ta yana rubuta cikin littafin ake hadisi kake wata wani ba yahude a wani ba nasare kai sai ya tambayi wani musulmi da Allah ga ya mana shi labarin matar annabin kunnan wanda aka jefe ta da magana ya magana take ne wanda aka jefe da magana cewa wani saurayi ya tsaye da ta a daji ya magana take ne to oho ai wato kana so in baka labarin a cikin hankali ne ko cikin ilimi yace a bani dai cikin hankali ko cikin ilimin ma dai ce ai mata masu girma a duniya waɗanda aka yi musu irin waɗannan ai guda biyu ne wanda aka yi musu wannan irin magana ai su biyu ɗaya har ta mutu ba ta da miji amma ta aihu ɗaya ko har ta mutum tana da miji amma bata aihu ba ai matan da aka yi wannan magana ai guda biyu ne manyan mata ɗaya dai har ta mutu ba ta da miji amma ta aihu ɗaya ko har ta mutu bata aihu amma tana da miji wato maryam ba ta da miji amma ga ɗa an mata ƙaryan wannan yahuda sun mata wannan irin ƙaryar da aka yi wa umuni na aisha ita ko aisha munafikai sun mata wannan ƙaryar tana da miji amma bata aihu ba sai ji a'a to ga yamin cikin ilimin gaskiya yace ilimin in ilimin gaskiya ne kan Allah ya ce Maryam ƙarya aka yi mata Aisha ma ƙarya aka yi mata fa hamalat fa fanta bazat bihi makanan qasiya sai ta sai ta dauki ciki ta dauki ciki sai ta tafi makanan qasiya wuri mane sanki wato ciki yana girma yana girma to in ta zauna ita kadai sai ta ji Annabi Isa yana magana a cikin ta yana tasbihi yana magana yana yana tasbihi in cikin mutane ne yana tasbihi in ita kadai yana mata magana har lokacin aihuwa akwai khilafa cikin maganar aihuwa wasu sun ce ba daɗe ba sai ta aihu wasu sun ce an yi watanni kamin ta aihu to haka dai ba mara ta fanta wajen bi makanan kasiya sai ta jefa ta jefa kanta wani wuri manesanci da jama'a saboda surutun mutane ta kai kanta nesa فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فجاء المخاض إلى جزء النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا to sai lokacin naƙuda ya zo mata to dama an ce an riga an gama tana nesa da mutane ta tafi nesa da mutane saboda surutu to daga can sai ta koma gindin kututtuwan wani dabino ta dafa shi sai ta aishi annabi isa ta aishi annabi isa ta ce ya leta ni mutu qabla haza ina ma da na mutu kamun wannan lokaci wa kuntu nisiyan mansiya in zan wani abu wanda aka mance da shi tun kamun wannan rana da saboda haka sai aka bata hakuri ya leta ni mutu qabla haza wa kuntu nisiyan mansiya
فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناديها من تحتها ألا تهزني قد جعل ربك تحتك سريا كرما جاء وأن متسيفا ملائكو سكي متى مغنى واللوكة ألا يكي متى مغنى ولي يا سيفا to wai waliyin bani Isra'ila Allah ya yi masa magana mala'iku sun masa magana in qalat malaikatu ya maryamu إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء العالمين وإذ قالت وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفيك وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله بشرك بكلمة منه mala'iku suna magana da ita Allah yana magana da ita wali ya ce ba annabi ya ce ba don Allah waliyan bani Isra'ila da waliyan al'umma manzo Allah suwa suka daraja to da mace da namiji kuwa su daraja aka ya in ce shi da Abdul Qadir yayi kaza shi tijani aka ce ƙarya yana bayyewa kaddara an ƙarya ta Qur'ani kenan an ƙarya ta Qur'ani kenan saboda haka kar a manta in mutum nan ma zaka ji mun shiga daha zaka ji ana magana da wata matar uwar Annabi Musa ita kuma ita ma ba Annabi yabba ce siddiqiya ce waliya ce ta zamanin Bani Isra'ila saboda haka abin da ya kamata in ba ka da kuɗi a bankaɗe ba ka da kuɗi a banki kar ka ce kowa ma haka kada ka kanka hukunci saboda haka in kai ba waliyi bane ba ka bin waliyai ba hanyar ka bane baka yarda da su wato kai magana akan abin da ka sani kyale waɗancan mutane da harkar su amma kar ka karyata su in ka karyata su ka karyata alqur'ani ka karyata Allah faradiya min tatiya Allah ta gani sai annabi Isa ya kira ta min tafiya a ƙarƙashinta Allah ta zane karkai bakin ciki karki bakin ciki karjala rabbuka sariya karjala rabbuka ta take sariya Allah ya riga ya ya ya turo miki ruwan sha ga ruwan sha nan yana gudu ki sha ki farin ciki ki murna wasu ce Isa ne ya faɗa wasu ce a'a Jibrilu ne ya faɗa mata hakan nan ko kuma Allah ne ma ya faɗa mata hakan nan fana da ya min tafiya Allah ta zane karki bakin ciki kad jala rabbuka ta take sariya Allah ya turo miki ruwa gashi ne yana gudana a karkashin ki a kusa da ke sai ki sha ki wanka kar ki damu wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tasaqatu alayki rutban janiya wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tasaqat alayki rubaban janiya ga kuma wani abun mamaki nan wannan kuturan dabinon da kika daza ki girgiza shi yanzu nan zai zama itacen dabino ya yi ƴaƴa ya zuba miki ƴaƴan itace ki ci dabino idan fa shi an riga an yanke kansa ba kan itatuwa yake ba shi dabino dangin mutum ne a wurin da ƙasar da aka ɗiba aka halicci annabi adam sauran ƙasar ne da ita aka yi dabino saboda kowane itace ka sare shi ya yi toho banda dabino da ka yanke kan an gama kamar mutum ne in ka yanke kansa to saboda haka kaga itace ya bushe amma ta girgiza ya zama ɗanyen itace mai ƴaƴa yana zuba tana ci a lokaci ɗaya duk dai abin mamaki ne don a yarda ikon Allah kuma a yarda ne Muhammadu mai maganan nan annabin Allah ne.
Abbas Yusuf Labar. Ita wani ce tun ina shekara takwas nake yin azumi ban taɓa sha ba har zuwa wannan rana amma kuma sai gashi likita ya ba ni waɗansu dokoki saboda ina da gyamban ciki ya ce kada in ci kada in sha azumi in yi azumi in sha abinci har sau biyar a kullum ya zan yi Ai rashin lafiya ne dama shi wanda ya kawo azumin ma ai ya riga ya faɗa au kuntum mardiya wala safari in baka da lafiya an ɗauke maka azumi tunda lokacin biya ka biya in ba lokacin biya shi kenan sai ka ci gaba da cin abincinka.
maza alheri ni ne ina kwanci da mata na iya kallon sai ina wasa da yin ta hannu sa ne nan ta ya ya hukunci yake a kan nonon mace a kan ƙaunin mazhabar Aisha ummul mu'minin yana haramtawa yana yana sa haramci tsakanin mutumin da ya sha nonon matar ma- kowace mace ma balle fa matarsa to amma wato fuka ha'u sun ce idan an wuce shekara biyu baki ya riga ya gama kwari nama ya riga ya haɗu a bayan shekara biyu baya haramta wasu kace amma mutane ba yawan magana akan wannan amma da ce wannan takarda ta lamari tukur daga kasar zamfara sai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barka da barakatuhu shiga ba ko a bari Sai ka shiga.